بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في الكنز باب ديزو da yake bayani akan me ake ce ma alkanz taskacewa menene taskacewa a shar'ance duk dukiyar da ba a fitar mata zakka ta kai nisabi shine kan ba kowace dukiya aka tara in ka tara balayin ka cire zakka ka bayar ba a ce ba za a ce mishi kanzu ba in ka tara daidan nisabi shekara ta kewa baka fitar da zakka ba ya zama kanzu don wallazina yaknizuna zahaba sa'annan sai aka ce me wala yunfiquna fi sabilillah هذا هذا هكذا قالت الآية إذا أنفقوها في سبيل الله فبشرهم بنعيم مؤبد أليس كذلك؟ قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ an tambayi abdullahi dan umar aka ce menene alkanz faƙala sai ce huwal malul ladhi la tu'adda minhu zakka fassaran alkanz kenan inji abdullahi dan umar huwal malul ladhi la tu'adda minhu zakka amma al malul ladhi tu'adda minhu zakka falaysa bikanzi ولو بلغت ما ب... ولو بلغ ما يبلغ ليس بكنز أم فهمت قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول سيدنا أبو هريرة من كان عنده مال lam yu'addi zakatahu duk wanda ke da dukiya baya ba da zakkan da ke cikin dukiyar musila lahu yawmal qiyamati shuja'an aqra'a ranar lahira wannan dukiyar baki daya sai a mai da ita maciji maciji wani mugun maciji aqra'a wanda yake saboda mugunta sai kaman ba shi da gashi ma gashin shi ya fita mai dafi kenan lahu zabibatani yana da kumfa guda biyu gefen bakinsa gefen bakin mutum nan da nan in mutum ya magana ya surutu zai ga wurin yayi fari yayi kamar kumfa yana da irin shi saboda saboda saboda me dafi yatlubuhu hatta yumkinahu yana neman me shi har zai same shi yaqulu sai ce ana kanzuka ana maluka ni ne dukiyar da ka taskace ni ne dukiyar da ka kwaso ka zalunci al'umma kana jin daɗin yau na zo maka kana gudu wannan kaɗai ya ishe shi azaba sa'an nan kuma ga azaban da zai hadu da shi wajen Allah Allah ya kiyaye babu sadaqatil mashiya babin da ya zo na bayanin zakkan dabbobi yadda aka ce menene nisabi in nisabi ya kai me za a cire a ciki abin da ake bayani kenan wannan taka da wasika manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ya faɗa bai ba su har ya rasu aka ce sai aka hada da takobin shi aka aji sayyidina abubakar ya zo ya dauka ya aiki da shi sayyidina umar ya zo ya dauka ya aiki da shi da ita wannan takarda قال حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة يا كرنت في سيدنا عمر أتكين صدقة زكان دبوبي قال يتي فوجدت فيه sai na samu abin da aka rubuta cikin wannan takaddar wannan wasikar me ke ciki bismillahir rahmanir rahim haka manzo Allah ya rubuta aka rubuta bismillahir rahmanir rahim هذا كتاب الصدقة هذا كتاب الصدقة هكا أكا ربطا كو تشيني كنونة تيوا إن زائي ربطو أفارا بسم الله تو صلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين يتي با للي بني إن أينا ينا ركيو إن با أيبقى بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة wannan shine littafin zakka sadakan dabbobi sai aka fara kai tsaye ba a yi warkwarkwar ba sai aka ce fi arba'in wa ishirina min al'ibili fadunaha alghanamu ma'ana raƙumma ashirin da hudu za a ba da alghanam fi kulli hamsin shatun a cikin duk biyar za a ba da akuya wa fi ma fauka zalika sama da haka ila hamsin wa talatina ibnatu makhadin in ya kai talatin da biyar za a ba da abin da ake cewa ibnatu makhadin ibnatu makhadin shine duk ya fassara suna ya ce ata ala ya haulun wa dakhalat fi thani wa hamalat ummuha wal makhadu al hamil ta shekara ta shiga cikin shekara ta biyu uwarta ta dauki ciki ita ake cewa bintu makhad abin da za a bayar kenan فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر in ba a samu wancan ba sai a bada wannan ko ibnatu makhadin au ibnu labunin wanne ne ibnu labunin ibnu labunin shine huwa ma dakhala fi salif wanda ya shiga cikin shekara uku an haife shi ya shekara uku fasarat ummuhu labunan bi wad'il ham sai uwarsa ta zamo mai nono saboda ta haihu mace ta haihu tana da nono yasa aka ce mishi me ibnu labuni wa fi ma fauka zalik in yayi sama da haka ila hamsin wa arba'in bintu labunin sai a ba da bintu labunin ta mace kenan ibnu labunin da bintu labunin wa fi ma fauka zalika ila sittina ya kai sittin hiqqatun taruqatul fahali hiqqa alhiqqa aw alhuqqa me ake ce wannan min al-ibli ma dakhala fi sanati ar-rabi'a ila akhiriha rakumin da ya shiga shekara ya samu shekara hudu ya cika shekara uku ya shiga cikin shekara ta hudu wa summiya bidhalika abin da yasa ka ce mishi hiqqa li'annahu istahakka rukub wattahamil saboda ya girma ya kai inda za a yi a haushi kuma ko a dura masa kaya an fahimta wannan wa fi ma fawqa zalik ila 75 in ya kai 75 sai a bada jaza'a mecece jaza'a وهي التي دخلت في الخامسة وشكرا بيركينا وسميت بذلك أكتي مت أكا أم بتشيت دوّن سبب دمي لأنها جزعت مقدم أسنانها أي أسقطت تاجر مهر حقورة تتجب سنفار فتا شيء سأكتي مت أكا سامت ونن سونا جزع وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنة لبون za a ba da bintu labunin guda biyu kenan ko wafi ma fauka zalika ila 20 wa mi'a hiqqatani ya kai 120 za a ba da hiqqa guda biyu tsaruqata alfahal fama zada ala zalika min al-ibli abinda ya karu akan haka fa fi kulli 40 bintu labunin bintu labunin da muka fassara wa fi kulli 50 hiqqatun a cikin kowane hamsin za a ba da haƙƙa wacce muka fassara ta wafi sa'imatil ghanam tumakai kuma da aka sake suna yawo wa'in suka ce dabbobi tumakai sun kasu kashi biyu wa'inda aka ajiye su ana ba su abinci da wanda suke yawo suna cin ciyawa suna cin arzikin Allah to su ake fitar da zakka wa'yan suka tsananta suka ce ko dabbobinka ne ka tare su kana ba su abinci za ka fitar da zakka amma jamhur malamai waɗanda maganar su tafirin jaye su ne sa'ima waɗanda aka sake su suna yawo fi sa'imatil ghanam idza balagat arba'ina ila 20 wa mi'a shatun in ya kai daga arba'in zuwa ɗari da ashirin za a ba da akuya wafi ma fauka zalika ila mi'atai ne shata ne in ya kai ɗari biyu za a ba da guda biyu wafi ma fauka zalik ila salasu mi'a salasu shiyaye in ya kai ɗari uku za a ba da guda uku kenan fama za da ala zalika fafi kulli mi'atin shatu in yayi sama da haka to sai a yi lissafi kowane ɗari za a bada akuya guda wala yukhraju fi sadaqati taisun wala harimatun wala zatu awari to sai malamai suka ce wala yukhraju fi sadaqati taisun tais busuru kenan to sai aka ce me yasa ba za a fitar ba in an cire busuru wani suka ce ai an kwari mai dabbobin saboda ya yi girma ya yi girma da yawa wani suka ce a'a saboda muninsa aka ce kar a cire za a kwari za a cutar da waɗanda za a ba sadaka an fahimta me yasa kuka bada haka suka ce ai da aka kawo taisun shaka wala harimatu dabba wacce ta tsufa ba komai jikinta wala za ta awari da mai illa mara lafiya duk ba za a cire su ba sai suka ce to wannan ya zama dilalatul iqtirani kenan saboda an ƙara da taisun da me harim wa zatu awari to dilalatul iqtirani kenan wani suka ce a'a a tais darajar sai sai aka ce saboda in an cire saboda darajar tais din wanda aka karbi zakka a wajen shi an kware shi shi sa ba za a yi haka ba kuma zakka ko da yake haƙƙi Allah ne ake cirewa adalci ake a ciki in ka je karamar zakka la tu'khadhu kara'imal amwal haka aka fada in ka shiga garke kada ka kalli iyayen garke ka ce shi su zaka cire zaka ga wanda zai bada zakka ya shiga cikin hali mara daɗi kada kuma a je wajen guzuma a ce guzama a ce su za a cire wanda za ba zakkan sun cutu to me za a yi aka ce sai a yi adalci ba za a cire iyayen garke ba ba za a cire guzamai ba sai a cire mai tsakasaki kenan illa ma sha al-musaddiq illa ma sha al-musaddiq sai dai in wanda ke karban zakkan yaga yayi ijtihadi yaga ya karbi wani abu cikin waɗannan da aka ce na kara karba to ijtihadin shi za a yi la'akari da shi musaddiq ko kuwa musaddik wanda zai ba da zakkan in ya ga cewa a yi kaza shi ya ba da izini a ɗauki manyan to babu laifi amma ya ce a ɗauki kanana ba za a yi la'akari da abin da ya fada ba an fahimta wala yujma'u bayna muftariqi ba za a hada waɗanda suke rarrabe ba a hada su don su samu a zaman nisabi wala yufarraqu bayna mujtami'i waɗanda kuma suke haɗe ba za a rarraba su ba don a rasa nisabi ba hashyatar sadaka ji saboda kar a bada sadaka an fahimta wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyya in khalitaini aka hada khulta aka yi an cudanya su ne sai za aka zo za a za a fitar da zakka to sai a yi lissafi a gani wannan yana da kaza jihar sa yafi yawa a ciki wannan ba shi bai kai wannan ba to za a fitar da zakka sai wanda yake da mafi yawa din zai ba da canji wanda ba shi da abin nan shan su ba su da yawa a ciki in ya kai a cire za a cire a ciki wafin riƙa a cikin alwarik dirhami ko kuɗi iza balagat hamsa awaqin in ya kai ukiya biyar rub'ul ushri za a ba da rub'ul ushri sai a kasa dukiyar gida goma sai a cire ɗaya ɗayan sai a kasa shi hudu sai a cire ɗaya a bayar shine rub'ul ushri kenan ma'ana sai a kasa shi arba'in a cire ɗaya gwari-gwari kenan ko babu ma ja a fi sadakatil bakar babin da ya zo na zakkan shanu ƙwala haddasani ya haya an malikin an humaid bin qaisin al-makki an tawusin al-yamani أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا يا كربي نراكم ما تلاتين sai karbi tabi'a tabi'u mun faɗi tabi'a ko bakara eh shanu wa min arba'ina bakaratan musinna a cikin shanu arba'in sai a ba da wacce ta shekara wa utiya bi ma duna zalika abinda za a yi la'akari da shi nan ba zakar da ake bara ko ake karba ba a'a ya je karban zakka aka ce mishi ga adadin da za ka karba a zakka sai aka kawo mishi zakkan adadin da bai kai nisabi ba fa'a ba an yi a kuza minhu shaitan in ce a'a ba zan karba ba manzon Allah bai ce karba ba sai na koma madina na tambayi manzon Allah ya ce na karba ashe kenan ba wai kudin kadai ake so ko zakkan ba ana so a yi adalci ne a yi gaskiya in ba haka ba wanda ke neman kuɗi kuma wanda ke neman yaje karban zakka mai zakka ce gashi ya ce a ai kai ba dukiyar ka bata kai nisabi ba ba a ce na karbi zakka a cikin dukiyar da bata kai nisabi ba wa qala sai ce lam asma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihi shay'a yace ai wannan da ka kawo ban ji manzon ban ji wani abu manzon Allah ban ji manzon Allah ya ce a karba ba shi yasa sai na koma Madina hatta alqahu fa as'alu fa as'alahu sai na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tambaye shi ga abinda aka yi zan karba ko ba zan karba ba fatufiya rasulullah sallallahu alaihi wasallama qabla an yakduma mu'adh ibn jabal kafin mu'azu ibn jabal ya iso madina tambayi manzon Allah manzon Allah ya bar duniya ma'ana kenan ba a karbi wannan zakkan ba kenan ma'ana ala kulli halin ba a son haramun ba a son zalunci ala kulli halin adalci ake so halal ake so ana fahimtar yadda suke tafiyar da al'amurra ko da a ce kudin kawai ake so zakka ake so tunda bai sha kawo a to shikenan tunda ya kawo kawo a karba ba haka bane ba yace a'a manzo Allah ya aiko ni banjiya ya ce min kaza da kaza da kaza da kaza amma wannan banjiya ce komai ba shi yasa ba zan iya karba ba sai na je na tambaye shi in yace in karba shi dawo karba in yace kada karba shi kenan kafin ya zo ya tambayi manzo Allah manzo Allah ya bar duniya wani irin adalci kenan wannan yana nuna cewa dukiyar kawai ake so wannan yana nuna cewa ana la'akari da talakawan ne kadai ba la'akari da masu kudin kowa ana duk wanda baka yi mishi adalci ba ka yi zalunci talaka ne ko mai kuɗi ne talaka ne ko mai mulki ne kowa aka ce ka yi mishi adalci in ka yi zalunci ko ga wane ne ka yi zalunci ka yi harabu a shari'a ba ta yadda da wannan ba an fahimta an ji kisa mu'azu jabalin kenan ko qala yahya qala malikun shi yasa komai al'amarin ya tafi akan albarka da sunan zakka amma yanzu ya ake yi babu zancen zakka fa maganar zakka da ake gidan zakka ba kowa ke kai ba kowa ke kai musu kuɗi ba fa ba damu da wannan ba tax aka damu da shi haraji aka damu da shi haraji kuma suwa ke tsara haraji waɗanda suka karanta wannan su ne za su su ne za su su ne za su yanka abin da za su karba ka dukiya kaza za a cire masa kaza percentage ne kai kuma da kazo kana tarawa in an tara dukiyar kana da percentage 30 ko kana da percentage kaza to shi wanda ke tattaro dukiyar zai la'akari da adalci percentage abinda zai karba shi yake la'akari da shi to shi yasa da wahala dukiyar ta samu albarka ba tunda ba la'akari da dukiyar ma an karbawa ake kaiwa gwamnati ake kai ma gwamnati ake kaiwa to kaga matsala ke ku sa'an nan ita gwamnatin kanta ma'ana gwamna kanshi sarki kansa mai martaba abinda ake so shekara ta kai yau ga mai martaba sarki ya fitar da zangar biliyan ɗaya cikin dukiyarsa a raba ba talakawa gwamna dukiyarsa da ya gada ko ya yi sana'a shekara talatin ya tara ya fitar da zakkan biliyan biyu ya bayar ya ba da zakka a cikin dukiyarsa me? me aka ce? eh? ah ba muna zance wahalar shi ko rashin wahalar shi ba ne muna magana ne abin da ya kamata a yi muna magana ne abin da ya kamata a yi kenan ya dace ana zuwa ce an je an kawo kudi za a gina makaranta za a gina masallaci za a gina kaza kaza kaza masu kudi ne suke suna ta sun tara sun tara dukiyar hakkin Allah na kansu sai su cire inda suke mutane na da kudi ba kowa ke bukata ba shi a ta yawo ana bukata kasashen afirka su ne talakawa ƙarshen talauci kenan sai je east africa south africa je ko ina ana zuwa africa west africa ana zuwa ana kawo ana tattaba ana taimaka ma mutane to masu kudin kasan isu ina kudin su wani babban mai kudi abdulaziz kake shekaru 40 kenan ko da biyar ko kusan 50 duk wanda ya san makka shekaru 30 baya zai abdulaziz alka'ake masu saukar da alhazai shi ne kake kake kola kamar coca cola shi mana kake kola ya tara kudi ya tara kudi wata rana shi ya samu shek abdulaziz bin baz ya ce gaskiya ba zan iya sanin abin da nake mallaka ba da dukiya ya zan iya fitar da hakkin allah shek abdulaziz bin baz ya ce ka yi ta cirewa kana bayarwa har zuciyarka ta natsu cewa ka fitar da hakkin Allah shine ka fita ke ya an tara dukiyar so ake a tsira ga wajen Allah madaukakin sarki to amma wani wuri kofa kullum ana so a tara dukiyar ne amma wai zakka a cire zakka a bayar ko ana yi sai dan mutum ya mutu a raba magadansa gwamna ne sarki ne dan kasuwa ne menene da wane ne malami ne ko wane ne wani malamai ba sa tara kudi miliyoyi wani malami ya tara fidda da zakka suna cirewa an ci cire ba sa cirewa eh ba a cika cirewa ba ba a cika jin an cire ba to akwai waɗanda kamata ya yi su bari a sani eh sai dai a kawo shi yasa har malami ya mutu cikin talauci yake wallahi tallahi cikin talauci yake ba abinda kowa sarki so yake tara ma ƴaƴansa malami so yake tara ma ƴaƴansa mai gwamna so yake tara ma ƴaƴansa kowa ƴaƴansa ƴaƴansa kai ka halice su kasan arzikin da Allah ya rubuta musu kai da ka zo abin da ka mallaka alhaji ya mallaki wannan? eh mahaifinka ya mallaki irin wannan haka su ma mai yiwa zo su mallaki sama da ta abin da ake so a fitar da haƙƙin Allah ai gaskiya tsakani da Allah ba haka bane ba to sai ka zauna lafiya kowa ya zauna lafiya amma mu zauna muna yaudarar kanmu kuma Allah yana kallon mu shi sura ido yana kallon mu tunda mun ce dabara mu za ta fishe mu to wallahi mun kama shan wahala kenan har rana dai ka juwa ne ya mutu ne ya mutu ne ya mutu da zaran kuma in lokacin mutuwa lokacin mutuwa ya zo za a iya hana za a kiyawa ne sai da mutum ya ga ya mutu tun daga ran da aka cire ran kana kwance za a yi ma alwala a yi ma wanka a yi ma sallah ji a binne ka baka iya kace komai ba to me ke cikin kabarin abin da ke cikin kabarin kana da magana ranar lahira kana da magana a duniya kana da rai shine Allah ya mallaka maka wa'insu abubuwa Allah ya mallaka maka wa'insu abubuwa ya mallaka maka asbab hankali ilimi karfin mulki da kuɗi da menene da menene kana mallakan abubuwa kana mallakan gabobinka in ka ce hannu ya sato ya sato in ka ce ya bayar sadaka ya bayar ba haka bane ba to haka duk kowa zai ta yi to sai an koma lahira sai Allah ya janye mulkin duk baka mallaka yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin illa har gabobinka hannunka da kafarka da ke sabo ya kace ido kallahi kal hannu sato ya sato hannu ba da sadaka ya bayar duk abin da kace hannu yayi zai to ana an waye gari ranar lahira fa ai baka isa ma ka umurce su su yi ba su za su yi maka shaida a to ba da kuke a ai duniya an ce mu bi an baka izini an an hore an horar da mu ne aka baka ka sarrafa mu yadda kake yau kuma babu yau nakhtimu ala wa tukallimuna ai wa bima ka ba ka bane ba to Allah ya cire mulkin kowa ya janye duk abin da kake mallaka tsirara kowa zai tashi har likafani ma babu in ka mutu ba ka mallaka komai sai likafa a ga abin mamaki da shi za a je a saka mutum mai kabari to da likafa zai tashi ranar tashi alkiyama tsirara za ka tashi duk wanda aka ya mutu aka binne zai tashi tsirara ne gaba ga zatin Allah yana kallon me zai faru yau na na aisha ce ya manzo Allah har mata ba tsirara manzo Allah ce eh yace kai to mata yace waye ya san me ke kusa da shi mace ko namiji a kowa na ta kanshi to sa'an nan sai Allah ya nuna ma ya nuna maka cewa da duniya din nan shi ya mallaka maka shi ya hore maka sai ce limanil mulkul yau sai ka ji tsit ba wanda zai limanil mulkul yau limanil mulkul yau ko kowa bai ji ba ne sai ce lillahi alwahid alqahhar lillahi alwahid alqahhar al-yawma tujza kullu nafsin sai ce me la zulma al-yawm inna allaha sari'ul hisab la zulma al-yawm ashe zalunci duk duniya ake yi yau ranar lahira babu zalunci Allah kaɗai ke da mallake mulki shi kuma zai hisabi shi kuma ne adili adalci kenan to za a yi adalci kenan aka ce har dabbobi sai an kawo su dabba mai karfi mai kaho da ta cutar da wacce ba ta da kaho sai a yi musu sakayya sana a ce kunu turaban an gama da kuku tafi za a yi hisabi to ina ga mutane wayanda suka zalunci 'yan uwansu ina ga masu mulki da suka zalunci mutane an kwace filin wannan an kwace gidan wannan an kwace dukiyar wannan an nuna ma wannan fin karfi wallahi tallahi kana cutar da kanka ne ranar lahira za ka zo ka yi nadama ranar da nadama ba ta da amfani abin da ake so ranar da nadama ke da amfani shi za ka yi kana duniya ka yi nadaman abin da ya wuce a dawo da dukiyar mutane umar bin abdulaziz je ba mun karanta ba da ya zo ya tarar da wayanda suka gabace shi sun kwace dukiyar mutane sun yi zalunci shi kuma kowa ya san umar bin abdulaziz shine aka ce al-khalifatu rashid al-khamis saboda adalci ba ba gidaje bane ba fa dan birni ne dan sarki jikan sarki a lokacin ana birnanci in an kawo masa shadda sai ce aje a kawo ta faransa wacce tafi wannan kyau in an kawo masa to ya ce a kawo alliyar minhu sai an zaba mai kyau a kawo sai ce a kawo alliyar minhu ana birnanci kenan dan kaza kaza kaza da kaza da kaza sai da yazo ya zama khalifa in an kawo shadda mai tsada ya ce a ku kawo poplim in an kawo na ce a ku kawo mini kaza aka ce to kai umar bin abdulaziz al'amarin ka khalifa yana da ban mamaki lokacin da baka zama khalifa ba birnanci ne goma sha biyu in an ka dukkan tufa sai ka ce a kawo alliyar a kawo wacce tafi wannan gashi yanzu ka zo kuma yanzu komai na karkashin ka kuma sai ka ce a kawo kasa da wannan ya ce a abinda na yi ni na san abinda nake yi fa ba ku fahimce ni ba ne amma ni na fahimci kaina a lokacin da nake dan sarki ko lokacin da ban zamo khalifa ba so nake na shiga na dare kan kujerar so nake a nuna birnanci a sa hula a karkata hula a sa kaza a sa kaza to yanzu na zo na kai inda na kai ba abinda nake so sai aljanna shi yasa wa'annan abubuwa duk yanzu ba sa bani sha'awa ba ta su nake ba na sa su gaba na yi iya abin da zan yi yanzu ba suke gabana ba abin da ke gabana ya fi wannan aka ce lallai ko gaskiya kai tunanin ka yayi daidai aikin da kai yayi daidai Umar bin Abdulaziz kenan da lokacin da ya zo ya dare kan kujera aka yi zabe ya ci zabe aka kafa gwamnati aka rantsar aka yi komai da komai farkon abin da za ka yi raddul mazalim so aka kwace ma gonaki da gangan ina marayun da aka nuna musu fin karfi marayu din nan Allah ce wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله بهكذا بني با وليخشى الذين كيما كجسور وترانا ذاك متي أنك سوزا مرايو كينا kana da kana ana rantsar da kai ka kafa gwamnati ba tunane kake yi shekaru hudu masu zuwa barin tara kuɗin da zan ci zabe na tazarce ai tazarce duk inda tazarce za ta zo ta ki zarcewa za ta zo ta tsaya ba za ta zarce ba sai ta bare ta kife ba zai ba zai taba yiwuwa ba sai ka duba to dama kana cikin kasar ne ai kana ji gidan radio ana fada ina marayun da aka zalunce su ina suke a duk haƙƙinsu a dawo musu da a ba su abinsu an fahimta ina marasa ƙarfi da aka cutar da su ina tsofaffin 'yan sanda ina tsofaffin sojoji da suka yi wahala da kasan suka sadaukar da ina suke mace ta zo ta ce shekara tara da ubanmu ya mutu ɗan sanda ne dukkan mu mata ne ba mai kula da mu shekara tara ba ba mu haƙƙi shekara tara mutum na bin haƙƙi ɗaya ina aka taɓa yin haka sai ka kalli wa'annan duk a ba kowa haƙƙin shi to yanzu ne aka kafa gwamnati a ci gaba da tafiya za ka ga yadda Allah zai sa albarka a cikin gwamnati amma in ba haka ba aka ci gaba da menene da menene suna ga a tara dukiya a tara kuɗi sai kai ka ina abin da ka ci da abin da ka tufa shi ne dukiyar ka ba abin da ka mallaka duk balayi ne da ka tara wanda ka ci da tufar da ka saka rabonka kenan fa rabonka kenan suna ganin wai wayewa ne shekaru 24 da suka wuce muna karatu buhari muna magana kamata ya yi a lokacin tun daga gidan rediyo har abbatuwa daji ne tun wannan gidaje da ke gadi daji ne darar hadisi muka ce wajen kamata ya duk a mai da shi shagun hakan tuna ya zama na musulunci wakafi na musulunci ashe sun ji maganar shi kenan aka je aka tsaga wajen duk aka nuna fin karfi aka nuna isa aka tara ma wasai kudin duk lokacin wasai kenan ya tara dukiyar kakkaf sai ya yi mai sai da aka tsaga wajen duk aka sassayar ma wanda za a ce an babbayar ne amma sayarwa ake sayarwa ake ya tara kudin kakab yana jiran ya je ya karbi mulkin uban shi a garinsu rana ɗaya sai mutu ya ci dukiyar muka sake cewa tun daga ɗan agundi har zuwa biyu ke wannan jikin badala daga gadi ɗin nan sai da muka faɗa ba faɗa ba gashi yanzu sun zo sun tsaga suna sayarwa miliyan ashirin ashirin amma da suna an bawa ne a bayarwa ake ai gwamnati ba ta sayar da kasa bayarwa take yi amma karkashin kasa ba to don Allah muna yaudaran kanmu Allah yana Allah yana Allah baya ganin mu ne wai Allah ba shi da iko ne ba zai iya kamawa bane ba ba muna yaudaran kanmu ne wallahi tallahi muna yaudaran kanmu ne sai in kai gaskiya da adalci to shi kenan ka isa kenan sai Allah ya sa ma albarka a cikin rayuwarka tun daga duniya har lahira babu ɗaya daga cikin ƴaƴanka da zai tozarta waɗanda kake son ka tara ma dukiya din su je su sai motar miliyan 100 miliyan 200 miliyan 1000 ba haka suke yi ba kowa wai ƴaƴan shi ƴaƴan shi wannan dan naka yana cikin cikin mahaifiyarsa kai ka saka cikin dan na cikin cikin mahaifiyarsa aka zo aka rubuta arzikin shi ka sani ita da take dauke da shi ma bata sani ba balle kai ka auna mana kai lissafi ka gani mahaifinka ya tara rabin abin da ka tara baka san kai ma ɗanka zai zo in ya kama hanya ga dangadan zai zo ya tara fiye da abin da ka tara ba sai ka ce sai ka matse mutane ka tara abin da duki ka tara mishi don in ka mutu ya gaje ka kare ya talauci Allah shi ke talautar da mutane in Allah ya ga dama ya zama talauci ka tara masa dukiyar duniya nan kakaf sai ya yi talauci in Allah ya karfi arzikin shi tafi ka bar shi ba komai sai Allah ya bashi an fahimta ba wayewa ba ne ba in ka yi adalci ka nuna gaskiya ka tausaya ma waɗanda ba su da ƙarfi an zalunce su an kwace gonakinsu an kwace gidajensu an karya kaza an yi kaza an rusa kaza an rusa kaza sai ka ce a maidan musu mana raddul mazalimi kenan da shi ake farawa raddul mazalimi kenan ba ce wa shurutu taubati annadamu alama fata ai farko sai ai raddul mazalimi abinda ya kawo raddul mazalimi abinda ke tabbatar da annadamu alama fata shine me shine me da baka yi raddul mazalimi ya za a san kai nadaman abinda ya wuce ya za a san kana cewa ka tuba da abinda ya wuce kuma kana sake yi sai ka yi raddul mazalimi annadama la ma fata wa niyya kai niyya ba za ka koma cikin wannan zuri ba wa Allah ya taka zaka zaka zaka to shine tubanka ta zama tuba kenan mai kyau an fahimta in ka kafa gwamnati farko sai kai raddul mazalim sannan ka duba da adalci zamu za ka yi rantsuwa kana rantsuwa da alkur'ani kai kankin kanka ka san cikin zuciyarka ba da gaskiya kake yi ba abin da kake niyya shi ne kai ma ka tsare kan kujerar ka yi abin da aka yi ko ka yi abin da kake so kuma ka yi rantsuwa da alkur'ani rayuwa albarka za ta shiga rayuwa to shi yasa kaga duk muke wahal da kanmu muna muna saka kanmu cikin azaba mutum yayi hayya gaji bukatar sa bata biya ba rana ɗaya ya mutu to sai kuma me me amfanin wannan me amfanin wannan jagoranci da shugabanci me amfanin talakawa in ba kai musu adalci ba waɗanda kai kuke haɗa kai ana su masu ƙarfi ne suna da kuɗinsu ko ba kai musu adalci ba suna da ƙarfi suna da kuɗi to me kuma haɗa kai a ƙara musu ƙarfi tala kuma a ƙara mishi talauci wannan ba dabara ba ce ba ba za a taba zama lafiya da wannan tsari ba an fahimta قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على رائيين مفترقين yace abin da na sani shine waɗanda yake da dabbobi tumakai alara'iyani muftarikai ne ana kiwo waje dai daban-daban kana da dabbobi can kana dabbobi kura kana dabbobi gizawa kana dabbobi menene da menene duk naka ne ko kana dabbobi sakkwato kana dabbobi yola kana dabbobi adama duk na mallakar ka ne aw ala ri'a'i muftariqina fi buldanin shatta suna garuruwa daban-daban anna zalika yujma'u kulluhu ala sahibi tunda kai ke mallakar dabbobinka da ke adamawa dabbobinka da ke sakkwato dabbobinka da ke kano tun da kai ke mallakar kasancewa suna waje shi daban-daban baya hana fitar da zakka sai a hada duka ayi lissafi sai ka fitar da zakkansu fa yu'addi minhu sadaqatahu wa mislu zalika yace kwatankwacin haka kuma ar-rajul yakuna lahu dhahabu aw al-warq aw al-warq mutafarriqa mutun yana da kudi dukiya masu dimbin yawa wannan ya karbi ya karbi miliyan goma ya kama hanyar ya kama hanyar dubai wannan ya kama hanyar china wannan ya kama hanyar jidda wannan duk dukiyar ka ce e bi aidi nasu shatta wannan ya bashi ina mana aidi nasu shatta to daban da ba shine aka ce ko gwaranci nai ce wannan ya kama hanya ina wannan ya kama hanya ina wannan ya kama hanya ina wannan ya kama hanya ina to ɗaya kenan ko daban-daban ne ba haka bane ba fi aidin nasu fi aidi nasu shatta a cikin hannun mutane daban-daban shine mana kowa ya kama inda yake ko da a cikin kasa gari ɗaya ne wannan ya kama yana wannan kasuwanci wannan yana da wani wannan wannan yana kwanan singa wannan yana kwari wannan yana duk dukiyar ka ce ake sarrafawa annahu yanbaghi lahu an yajma'aha ya ce sai ka hada duk baki ɗaya da shekara ta kawo kwanan singa ina da kaza kantin kwari ina da kaza dawanau ina da kaza kasuwa abakari ina da kaza duk ana min kasuwanci sai ka yi lissafi duka sai ka fitar da zakka fa yukhriju minha ma wajaba alaihi fi zalika min zakatiha sai ka fitar da zakkanka fitar da zakkar shine tsiran ka tsiran dukiya wa qala yahya قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز yana da tumakai adda'an wal ma'az raguna da awakai adda'an wal ma'az bintu labunin wa'annan duk baki daya sai a fassara su yadda aka fassara su da larabci in ka je magana fassara su da hausa wannan abin da zai fada daban wannan abin da zai fada daban wannan abin da zai fada daban to abu kuma ya danganci shari'a adhan wal ma'az annaha tujma'u alaihi fi sadaqati tunda su duka za a za a hada su sai a samu nisabi sai a fitar da zakka a ciki fa in kana fiha ma tajib fi sadaqa suddiqat ba za a ce tunda wannan raguna ne wannan tumakai ne wannan awakai ne a'a tunda duk iri ɗaya dangi ɗaya ne shi a hada su sai a cire zakka to in an zo cire zakkan yaya za a yi cikin ragunan za a bayar ko awakan ko menene da menene da menene to shine yake bayyanawa in sun zo daidai sai a cire cikin kowanne ne in wannan ya fi yawa sai a cire ciki in wannan ya fi yawa sai a cire ciki an fahimta wa qala inna ma hiya ganamun kullaha ai kaji ko da da'an da ma'iz yace duk sunan su ganam a cikin Hausa menene ganam dabbobi a'a ba dabbobi ba dai dangin awaki da timakai ba su kenan ba to wa fi kitabi umar bin al-khattab wa fi sa'imatil ghanam yace a cikin wannan littafi sai na umar aka ce a cikin tumakai dabbobi da tumakan da suke kiyawo suna kiwo a cikin arzikin Allah duk arzikin Allah idza balagat 40 shatan shatun duk wanda ya kai guda suka kai guda arba'in za a cire akuya ɗaya a bayar ƙala malikun imam malik ya ce fa'in kanati da'anu hiya aksaru min al-ma'azi ai kun ji abin da muka faɗa ku in aka zo za a hada ragunan da awakan da in za a cire to ya za a cire sai a duba wanne ne ya fi yawa fa'in kanati da'anu هي أكثر, أكثر من المأزي ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة زكان تكاما كما أخويا أيتي أخذ مصدق تلك الشاة التي وجبت على رب مالي من الضأن أخويا أبن دي وجب إن نزا أتري سي أتري من الضأن دقا تشكي ميكينا إيه تماكي ما تماكي إيه tinkiya eh eh tinkiya da rago su ne timaki eh to ya ce a ce a cire cikin adda'an in aka ce su ne timaki aka ce a cikin a cire a cikin da'an mana daban-daban suke kenan wani ya fi tsada wani ya fi kwaliki rago da akuya wace ce wanne ne fi to ka gani ya ce in ya fi yawa za a cire in akuya ɗaya za ka cire a ciki to sai a ce sai ka cire abba'ad sai shi ka ce a cire me sa cire wa in kanat al-ma'azu akthara min ad-da'ani ukhidha minha an fahimta fa in istawa ad-da'an wal ma'az in duka suka zo daidai kuma fa akhadha ash-sha'a min ayyatihima sha'a wanda ke zakan sai ya cire kowanne ya ga dama cikin wannan ya ga dama ya cire cikin wannan tun da duk adadin su ya zo daidai qala yahya qala malikun wa kadhalika al-iblu al-irab wal bukhl yace in aka zo rakuma kuma fa akwai al-iblu al-irab wannan rakumi na larabawa wal bukhl rakumi ne mai tozo guda biyu shi kuma shi daban yake ka asnimatil bukhti kaman ra kaman tozon rakumi rakumi mai tozo biyu zaka ga su zaka shi rakumi mai tozo daya al-irab kenan rakumi mai tozo biyu shine al-bukht yujma'ani ala rabbihima fi sadaqati sai a hada su za a fitar da sadaka wa qala inna ma hiya iblun kulluha yace ai dukkan su rakumma ne mai tozo biyu ne al-bukht ne ko kuwa al-irab ne فإن كانت العراب هي أكثر من البخت إن العراب إن شي يفيوا سي أتري من البخت ولم يجب على ربها إلا بئر واحد فليأخذ من العراب صدقتها سي أتري لقونا فإن كانت البخت أكثر إن بخت إن كما سسك فيوا فليأخذ منها سي يتري أتكن ونن فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء in duk suka zo daidai yawan su daya to mai karban zakkar in ya ga dama ya karba cikin al-irab ya ga dama ya karba a cikin al-bukht qala malik imam malik yace wa kadhalika al-baqaru wal jawamis al-jawamis jam'u jamus al-baqar wal jamus tujma'u fi sadaqati ala rabbiha me me wanne ne jamus eh rakun saniya ne da ake samu da kasan masar mai kaho ɗaya akan goshi shi ne mai shi ne jamus to ya danganci kowa yadda ke fassara jamus an fahimta a wani wuri suna fassara jamus ga jejjerun sani haka zai maturu ake jamus to wannan yadda suka fassara aljamus saniya ne da ake samu a kasashen masar mai kaho ɗaya a kan goshi shi ne mai ya zama cikin hausa ya zama mai kenan bauna kenan eh wa qala inna ma hiya kulluha fa in kanat baqaru hiya aktharu min aljawamis eh ne ba ne nace bauna ba fa na ce sadiya ne da ake samun ta kasan masar tana da kaho ɗaya a kanta eh irin wannan kafin ka ji wannan magana menene jamus kafin ai wannan fasara mai kuke ce ma jamus eh namijin bujimi ke bujimin sa shi ne shi ne ake cefa jamus ai sakaci tun asali ne fassara hausa ɗin kowa yana faɗa ne yadda ya zo mishi to shi yasa an ka zo kana fassara shari'a sai ka fassara larabcin yadda aka fassara kar ka samu mishi suna saboda sunan sai an zauna an tantance an tantance an yi bincike yaya za a yi saboda kuma bara sai da muka aika kasan makka alhazai na aikin hajji aka ce ne kafin ka dawo ka je kasuwan masu sai da tsaba hatsi ka ce sha'ir alkam alhab mai kana tsaye wajen ka faɗa mishi ya ɗebo maka na riyal biyu ko riyal ɗaya ka sa cikin leda ka rubuta haka aka yi muka ga kowanne da sunan shi to in ka zauna kai sai ka bashi duk wanda ke karatu shekaru na hukunci ya ce dangin alkama dangin alkama dangin alkama haka ke ake faɗa ba to wayan nan kuma in kana so ya za ka yi in shanu ne sai ka je ina in raguna ne da akuyoyi da mene sai ka je ina yan awaki ba haka nan za ka yi ba za ka je ka ɗauki abin da za su faɗa maka ba lallai ba ne bai zamo sunan da suke kira suna ne na ilimi ba suna ne na kasuwanci eh kasuwanci ake yi sunan da aka saba kenan a cikin kasuwanci sai su faɗa ma ba su damu ba sa'an nan kuma sai ka je ka samu malamai na tsoro wanda suka suke karatu tintini daga sakkwato suka taho daga adamawa ne daga bauchi ne daga maiduguri ne daga kano ne daga menene da menene shekaru 25 da suka ko 30 a cikin bayero university department of islamic studies ana fassara littafai dissertation wanda ya zo zai gama digiri za ba shi dissertation dole ya je ya yi to sai ana yi a gurguje ana yi haka to da aikin ya dawo hannuna sai na ce to ba za a yi lokacin karatu ba lokacin hutu ana samun wata uku ana hutu sa'annan a dawo makaranta sai a zo in raba musu ce kai da hadisai adadin da za ka karanta ka fassara daga kaza zuwa kaza amma fa ni bana son hausanka bana son yarenka bana son hausanka bana son fassararka ka koma wajen malamin ka da ka fandare masa da ka samu admission ka guje masa din ka koma ka zauna kai zaman tahiya ka karanta yana fassara maka wallahi tallahi haka akai kai ga adadin hadisan da za ka karanta ka fassara ba na son hausan ka ba na son fassara ka ba ka iya fassara saboda hausan ai taka su kashi akwai hausan suru karatun suru akwai hausan fada in ba ka kware ba ka je kai magana za ka ci duka akwai hausan kuma me gari kan hanya wanda ake ta yi to wannan in ka shiga da wannan hausan fada kayi laifi ka shiga da shi tsoro kayi laifi tsoro ana fassarawa ne da ilimi fada kuma da yarensu to da sannan in ce kaga kai dan boko ne duk wanda ya firamare sakandare har ya gama jami'a to hausa ta guje mishi in kana so ka gwada gani ko kai ko wani wanda ya digiri da almajirin da yake cikin birni bai taba fita ba ku je kuna ka ji ka tsawar ka shaurare shi yana magana kan za ka kai maganan ka in za ka yi magana farkon abin da zai zo cikin kwakwalwa ka turanci ne shi ka fassara da hausa shi ko daga kwakwalwa da harshen duk mene ne hausa yake fassara to da haka aka kama ana yi ce gashi je ka fassara ka je wurin malaminka malamin tsoro na unguwanku da da kake da ka samu admission ka zama dan boko kabari ka je ka yi zaman tahiya ka karanta filla filla yana fassara maka kana daurewa kana daurewa har ka zo shine za a karba kuma da aka fara wannan sai aka ga mamaki in ka karanta sai ka yi mamaki saboda suna nan tsoro sun kware shekara 40 shekara 30 yana fassara sun san sunan komai da komai a ciki to amma yanzu suna tafiya su suna tafiya ɗan kaɗan ne kaɗai suka saura saboda mai saboda tsarin rayuwar da ake yi din ya yi sun cewa aka yi sati mai zuwa saboda wayan an ka tashi karfe biyar da shauran lokaci za a samu awa ɗaya da kwata kafin magarba ko haka ne? hadda rabi in haka tashi karfe biyar wanda ke dakata zai samu sallar magarba a gida? farawa fa hagezawa? hagezawa? wai wai wai ta shi kenan insha Allah za a canza da ikon Allah to sai aka tafi haka nan aka sai aka samu fa'ida guda biyu fassarar sai ta samu tsari sa'annan kuma ɗaliban aka nuna musu darajar malaman da suka guje musu malaman tsoro suke da daraja har yanzu ba malaman makarantu ba fa Allah ma ji nafi man hadai wa afi nafi man afai wa tawalla nafi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم